هل هما منه حقيقة أو حكما فمن أوجب مسحهما عدهما منه ومن لم يوجبه عدهما زائدتين عليه والاختيار في صفحة مسح الرأس أن يبدأ بيديه من مقدمه من مقدمه من مقدمه ثم يمر بهما إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ والفوض في والفوض في تطهير القدمين غسلهما إلى الكعبين والكعبان هما العظمان اللذان عظمان هما, هما العظمان اللذان عند معقد الشراك وكلا النائتان أن وكلا الناتئان في طرف الساق وهما داخلان في الوجوب وعلى وعلى أقطع وعلى أقطعهما وعلى أقطعهما غسل ما بقي له منهما بخلاف المرفقين ومن شيوخنا من يعد الموالاه من يعد من يعد الموالاة فرضا مع الذكر والذي يجب أن يقال إن التفريق يفس- إن التفريق يفسده مع التعمد أو التفريق ومع قول المتفاحش الخارج عن موالاة ولا يفسد قليلا ولا على وجه ولا على وجه السهو هذا الكلام في تفصيل فروضه وبيان الماء المطلق يأتي في موضوعه إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم سنجده بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau ashirin da tara ga watan jumadal ula shekara ta dubu da hudu arba'in da shida wanda ya da ɗaya ga watan disamba dubu da ashirin da hudu miladiya a wannan majalisi namu na wata wata majalisi na abubakar ibn abi shaiba da muke karatu cikin kitabu talqin insha Allah za mu karanta abinda malamin kuka saurara da kokarin fassara abinda ya sauka a daidai wannan rana wacan zama mun yi magana kan ah, tsatsefe gemu Ah, akwai hadisi da muka mata a lokacin ba mu ambata ba hadisin ah, Uthman ibn Affan hadisin Uthman ibn Affan da na yi ma wasu lokaci magana ce su tuna mun Allah da ya sa na tuna da shi kenan kuma da dabarta hadisin Uthman ibn Affan Imam Tirmidhi Ibn Majah da Ad-Darimi da Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam suke fitar da shi a cikin kitabu yake fitar da shi a cikin kitabu Tahur duka hadisi suna fitar da shi ta hanyar Amir ibn Shaqiq ibn Jamrah daga Abu Wa'il daga Uthman ibn Affan cewa manzo Allah in yayi Allah yana tsefe wato eh, gemunsa Ah, wannan hadisi ba shi da karfi ta fuskan isnadi saboda shi wannan amir ibn shaqiq ibn jamra rawi ne wanda yake ah, majhul ne ko kuma kace da'if ne ya da rauni malamai da yawa sun yi ambaci cewa yana da rauni abu hatim da sauransu ibn ma'in da sauran malamai sun yi magana akan ah, rauninsa to sai dai wasu daga cikin malamai suna karfan hadisin ta hanyoyi ta da wannan shi sa wato wasu suka kokarin an karar da mu a wannan rana wasu daga cikin malamai sun sun wato kokarin cewa ai hadisin ya zo ta hanyoyi ya zo ta hanyar eh, ta hanya na wasu daga cikin sahabbai da aka samu Aisha Abu Ayyub al-Ansari hadisin Aisha yana cikin Musnad Imam Ahmad yana cikin kuma at-tuhur na Abu Ubaida al-Qasim ibn Sallam sannan kuma banda shi akwai hadisin Ammar ibn Yasir yana cikin sunan Tirmidhi yana cikin sunan Ibn Majah yana cikin musnad Ibn Abi Shayba yana kuma cikin littafin at-tuhur na Abu Ubaida al-Qasim ibn Sallam lagu ina yawan cewa a duba littafin nan saboda littafi ne da in kana bukatan abubuwa suka shafi tsarkin alula to gaskiya babu kamansa a dai iyali abin da na duba a banda wannan kuma akwai ya tabbata daga hadisin abdullahi bin abi aufa ko ce ya zo duka waɗannan hanyoyi ba ka rasa su da ɗayan rauninsu amma malamai sun fitar hanyoyin suka ga wannan in ka tara na zai gaya maka cewa yana da asali zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar da aka sani akwai abin da ake kira hasan bi shawahidi al-aslu fi hadisin rauni amma in ka duba wasu hanyoyi ka lura da su hanyoyin da rauni mai tsanani ba to zai sa wato zama hadisin an cinci dashi zama ya zama hujja shi yasa wato galibi malamai suka karbi hadisin a matsayin cewa musahabbanci ba wajibi ba cewa wajibi sai mutum ya tsefe gemu kamar da muka faɗa a wancan zama ba dole bane za ku ga in ku kuma za ka ji murna ta cewa ba dole ba dole ba eh lalle ba dole bane alisa hibab shine maganar malamai duba da wannan wannan hadisi da aka samu kuma ana da ruwaya daga wasu daga cikin magabata irin su Abdullahi dan Umar a hadisi sana wato Musannad bin Abi Shayba da kuma Al-Awsat na Ibn al-Mundhir duka sun zo da wannan ruwaya daga Abdullahi dan Umar cewa yana tsaye gemin sa saboda haka mun biya bashi insha Allah a sai malam ya ya karanta mana cewa an ba rasu huwa ma su'ida 'ala al-jabhati ila akhir al-qafa tulan wa ila al-udhunayn 'ardan wa ikhtalafa fi al-udhunayn hal huma min haqiqatan am hukman faman awjaba mashahuma 'addahuma minhu wa man lam yujib 'addahuma za'idatayn yace wato shi kai fa huwa ma su'ida 'ala al-jabha shine abin da ke saman goshi ila akhir al-qafa har zuwa wato karshen keya tulan a tsawo wani ijma'in malamai kowa ya da cewa daga goshi zuwa ƙarshen ƙiyayen nan ne ƙarshen kai ba wanda ke tantama kan wannan wa ila al-udhunayn 'ardan da kada kuma goshi kunni zuwa kunni wannan shine wato fadin sa wannan tsawo wannan fadin sa to shine malai ana yake fadin wani sabata sabani mun yi ishara a wancan zaman zuwa da kaza mu wuce yace waqtulifa fil udhunayn an yi sabani game da wato kunnuwa guda biyu hal huma minhu haqiqatan aw hukman wato suna cikin wato kai ne haqiqani ko hukunci ne kawai al-ufunan galibin malamai sun tafi akan cewa wato kunni na na cikin kai wato al-ufunan min ar-ra'si wannan shine jumhurin malamai har imam malik ma abin da ya tafi zuwa gare shi kenan sai dai shi imam malik kuma dan shi yana cewa kuma in za a shafi kullum kuma sai a sake sabunta ruwa wannan shine bambancin shi da sauran ahnaf da su ba sa ganin haka wannan magana shi ya zo a cikin mudawwana yace al-udhna ne min ar-ra'si wa yasta'nifu lahum al-ma wannan na fada saboda ce mazhabi mazhaba akwai saban da ake da shi tsakanin malaman mazhaba akan wannan matsalar kuma yanzu idan aka ce wato al-udhna ne min ar-ra'si to wajen wanke fuskan ne in aka zo mutum zai shafa ko ko sai wajen shafar kai sannan zai zo ya shafa wanne ne wajibin a ciki wannan shi ma yana daga cikin abin da malaman suke da sabani akai dan haka akwai magana ta biyu magana da Muhammad ibn Sirin wanda yake cewa a in ya zo wanke fuska to sai ya wanke ya wanke tare da fuska in kuma zo shafawa kuma ya kara shafan kunnin kuma shi kaga ibn Sirin haka ya fada wato in ka zo wankewa shi a wajen shi duk wannan duk sai ka shiga da shi a cikin fuska wannan shi ra'ayin Muhammad ibn Sirin saboda yanayin sabani da malamai suka yi a ibn Umar ana ruwaitowa kamar da cikin kitabul tuhur cewa wato shi ma in ya tashi zai shafi zai shafi zai wanke fuska yana wankewa hadda hadda wato kullun sa to takila kaga shi ma ibn Umar yana daga cikin wanda suke ganin wannan wannan gani da Imam Sha'abi Amir ibn Sharahil al-Sha'abi shi yadda yake kallon abin ya ce shi abin da yake gaban kunninka shi ne idan ka zo wanke fuska za ka wanke shi amma abin da yake yana bayan kunni ne wannan wato sai ko ciki ko baya wanda ya fi alaka da kai to wannan sai ka zo wanke kai sannan za ka wanke shi haka ma da magana wajen guda uku kenan wannan su ne maganan ganin kwarara amma maganan ma sun fi haka in ka je ka duba mu a malikiya ma kusan magana da wannan manganin ina tsammana akwai wata guda daya za su kai magana guda hudu da aka yi to amma dai mu dai abinda imam malik da galibin sauran malamai suka tafi su su yana tsauri sun tafi akan cewa wato kai yana wato kunni yana daga cikin kai ne abu ubaid yake cewa amma qawlu sufyan wa malik wa amatin nasi fa ala al-qawl al-awwal annahuma min ar-ra'si yumsahani ma'ahu ana shafan wato kunni tare da kai din wannan kamar da muka faɗa saboda hadisi da yazo a babi hadisin shahr bin haushab daga abu umama ana ruwaito hadisin mausulan wa mawqufan ana da kushi ana ruwaito shi marfu'an zuwa ga maiki ana ana kuma ruwaito shi zama mawqufan ne ala abi umama abu magana abu umama ce wasu daga cikin malamai kamar su da al-qutani suka sarrafa cewa magana ce ta abu umama to ko da mu ce magana ce ta abu umama kaga abin da ya kamata a amfani da shi inda magana ce ta sahabin da ba a san wanda ya saba mushi ba a amfani da maganarsa ba a san wanda ya saba mushi ba kuma ana da wasu atharai da suka zo a babu atharai daga Ali daga Umar daga Anas daga Ibn Abbas da kuma manasil ma da ake da shi duka idan ka hada zaka samu zaka san cewa wannan shine abin da yafi shahara daga wajen magabata to sai magana da yake halhu ma min haqiqatan aw hukman yanzu mu shigar da ku ne cikin wato kai wannan ya shiga ne a haƙiƙani a yare idan aka ce kai ana maganar harkun ni haƙiƙa lugawiyya kenan ko ko hukuman a yana magana da itibari haƙiƙa shar'iyya haka man sallah sallah a yare addu'a ko wannan kaga haƙiƙa ce lugawiyya fi ma'anar salah amma mu a addini muna da wata ma'ana daban da ake kiran sallah ita ce wannan ibada da za mu zo mu kalla gabas mai kabbara mu kama hannu mai rukuyi mu sujada mu zauna mai tayya wannan kaga ita ce sallah mu yanzu a wajenmu wannan yake kira hakika shar'iyya to yanzu ita shi wato wannan cewa wato ya shiga cikin kai hakika ce urfi lugawiyya ko hakika ce shar'iyya ko urfiyya wannan wane ne zai zama ya fi daidai kunni a al'ada wannan ya daga cin kai ne ko kuwa baya ciki kuku a yare yana cin kai ko baya ciki yana ciki ko amma yanzu ka ciwo a kunni kunni za a ce ka ciwo ba kanka baya ciki to na?
al'ada yana idan aka tashi a kai shi sake ci abin kai da yau daga wuya duka yawa daga wuya har zuwa sama itilaki itilaki iri biyu ne akwai itilaki na wato wanda zai zama ya shafi daga wuya ma har zuwa wanda aka ce an kulle mutum kai ba ana magana wannan kan da ana magana har wuya a tsinke wuyan baki da kaga ashe yana da yana da irin nashi fadin zai zama hakika ita kanta urfiya ita kanta to kuma za ka tashi rarrabewa kuma to kai a san meye kan kuma an san kuma kunni wanne ne kunni din saboda haka shi dai ana abin da malam ya kawo da yana kokarin kawo dalilin da yasa aka saba ne shi a fahimtar sa ba lalle wannan wasu daga cikin malamai da su alqadi Abdul Wahab lokaci sukan duba su ga meye dalilin da yasa malaman maza suka faɗa kaza idan ya bayyana musu sun faɗa sai su faɗa in bai bayyana musu ba sai su yi kokari shi ta khariji ko su fitar da illa ta'lilin mas'ala to shine da yake cewa fa man aujaba mashahuma wanda yace wajibi sai an shafi kulli a'addahuma min ya kiddiga cewa yana daga cikin kai ne haƙiƙani wa man lam yujibu wanda kuma bai wajabta shi ba a'addahuma za'idatayn yana wato da aka yi da da shi a matsayin wani ƙari ne daga cin ma'anan kai da aka bai wadabta shi ba kusa akwai sabani akan shi shafan kudin wajibi ne ko ba wajibi ba wannan wannan kaka azaji ne kamar yana son ya nuna kamar wato ijma'i ne aka yi a mazhabi a mazhabi cewa shi shafan kudin wani abu ne wanda yake aka yi ijma'i akan sa to kaga kuma gaskiya wannan ba haka bane cewa kun yana daga cikin kai wannan ba ijma'i ne a maganganun malikiya ba maganar maliku da haka take nuni zuwa gare shi kaga magana shi abu dawwana cewa al-udhran min al-ra'si amma daga cikin malamai daga cikin wato masu mazhabun malik akwai wanda su ba sa ganin haka wannan kuma sai a je a saki dubawa nan da yake cewa man lam yujibu annahu ma za'idataini a cewa saboda haka ya mai da shi zama sunna a wajensa wannan shine ra'ayi da wasu daga ci suka tafi a kansa duk da abin da yafi karfi da fuskan dalili zaka gani shi al-ijab wajabtun wanke wanke kulli dab da nan ba ina cewa wanda shi yake ganin sunna ce wanke kulli idan bai wanke ba saboda ya bi wancan ra'ayin kuma ya ce wai Allah shi bata yi ba kusan ba a yin wannan a fiqhun sabani fiqhun sabani ko da kana ganin abu wajibi ne kamar cin nama na kuma yana wurin alula shi kuma baya gani to shi da baya ganin cin nama na kuma yana wurin alula babu laifi ka zo kashe a gaba ya maka limanci ai bai an bai lazumta maka shi abin da kai ka lazumta maka kanka ba abin da zai nuna maka cewa wanke kulli yana daga cikin kai kuma ya shiga tare da kai a matsayin wajabci shine hadisai da duk suka zo suka gaya mana wato sallah da Allah ta maza Allah zaka gani ba ambatan shafa kulli in aka ambaci kai kaga shikenan wato ba shi kullin ya riga ya bi shi tun daga hadisin da ke ta sahih muslim hadisin Abdullah bin Zaid bin As da cewa masaha ra'sahu bima'in ghayri fadli yadayhi da an gama kuma sai a magana shafa kulli haka zalika hadisin Uthman bin Affan ba sa ambatan wani abu sai shafan kai kuma shafan kai kuma abin da aka san ma'aiki yayi shine yana hadawa da wato kulli wanda kuma bai wajabta ba to yana gani ya shiga cikin wato sunnonin alwala saboda haka shi shigar da su wanda zai zama kawai hukunci ne ba wai a hakikani ba wannan ruwaya ce daga Imam Ahmad kuma malikiya kusa abin da ya fito da ba muqarrar a wajen su daga baya sabani Imam Malik su sun tafi tafi akan sunna ce sunna ce shabakun ne wai da ba za ka yi bato da kula a ce maka abin ya zama wato Allah ta Allah ce ba wannan kuma shine mazhabin Shafi'iyya da Hanafiyya maganar cewa kuma wajibi ne magana shi na wasu mutum malikiya suna bin maganar Malik wanda kuma shine zahirin maganar Malik kuma wannan shine kusan magana da ya fi karfin dalili gaskiya saboda mazala ya ya diman da'ima ba a taba samu bai bai shafi kulli ba to kuma wannan umarni da aka mashi ne a lula ubangiji shi ya azama ya mana bayani mutumin da ya zo a ƙwar'ani cewa mu yi a lula wanda ya bayani shi ne ma'aiki da ya zo zai yi bayani kuma shi shi shafin kullinsa to kuma akwai ƙa'ayin da malamai ke magana cewa bayanin mutumin bi manzilatin mutumin fil idan abin da mutumin din ya zo yana maganan wajibi ne to shi ma wannan bayanin da ma'aiki ya zo ya yi shi ma ya zama wajibi kuma an fahimci wannan ka'idar wannan magana ce ta malamai fa mun mazala ya diba da'ima akan wani abu bayanin wani abu ne qur'ani ya zai maka magana kan wajibi kamar zakka sai mazala ya zai ga maka yadda zaka yi zakkan kamar azumi sai mazala ya ga maka yadda za mu yi azumi to tunda shi mazala shi ke bayanin abin da ya zo a dunkula qur'ani to kuma yana maka bayanin wajibi ne to bangarorin bayanin wannan wajibin kuma in baka da dalili zai nuna maka cewa wato ba wajibin to shi ba ya zama wajibi shine bayanul wajibi manzilatul wajibi fil hukmi an fahimci wannan wannan galibi za ku gana malamai na tafiya da irin irin wannan ka'idoji ka'idoji ne masu tsada kwarai da gaske dan a duka gane inda malamai ke kallon abubuwa in ka dalilin da ya fitar da shi daga wajibi shikenan yanzu kaga su waɗannan suka ce ba wajibi bane yanzu ake ba shi dalili ni yanzu na ce wajibi ne yanzu ina kan asali kan cewa ai wannan manzo Allah yayi bayanin abin da aka shar'anta mai ne a shari'a cewa mi sallah mi alwala to shi kuma yanda ya zo dama bai kamata mu zo mu ɗibi wani abu a karan kanmu ba mu yanda ya yi haka zai sallu ka bara aita wani usalli ku zuwa anni mana suka kuma ire iren wannan za ka yadda ba aiki yayi ya koyar kuma to wannan ya zama wajibi saboda yana yin bayanin wajibi ne sai in ka dalili da ya togace wannan a sai yake cewa wal ikhtiyaru fi sifatir ra'si fi sifati mas'ir ra'si أن يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمر بهما إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ abin da yake zaɓi a malikiya shine wato siffan shafan kai ya fara daga wato gaban goshinsa ya tafi har zuwa ƙarshe wato zuwa can ƙeya kenan sannan ya dawo ta inda ya fara muka ce wannan kusan shine zahirin abin da ya zo a cikin hadisin manzo Allah ba ma taɓa samu yayi wani abu ba kamar hadisin bukhari da shuba da ake cewa yayi shafa akan nasu ya ba wanda wannan malamai suna da wasu wasu tafsiri suke ba hadisi amma hadisi ne da yazo a ulama maiki cewa bada al muqaddami rasi hatta dhahaba bihi ma ila qafahu thumma raddahuma ila al makan alladhi bada min wannan shine abin da malamin mu ta'ala to kuma wannan shine abin da tabbata hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato shi in zaka shafa kai alkamal a wajen ka shine ka shafa da maza Allah ya shafa ka fara tun daga goshi ka kai ka zire har iya kuma ka dawo zuwa kai inda ka fara da wannan shine abin da yafi dacewa cewa da wasu kamar shafi'iya da suke cewa za a yi shafin wani bangaren kai ko wani abu makamacin wannan ina ganin mun yi tsokaci kan wannan kamar wancan zama ko insha Allah a koma wannan za a ji mai abin da muka faɗa sai ce wal fardu fi tathhir al qadamayn ghasluhuma ila al ka'bayn farali wajen wato tsaftace ko tsarkake kafafuwa guda biyu shine ghasluhuma ila al ka'bayn shine wato a wanke su har zuwa idan sawu nan sabarin da muka samu a wajen almifin kaini shi ne za ku sake dawo da shi a nan cewa wato waɗannan wamsa hau biyu usikin wa arzula kuma ilal ka'abai wannan alka'abai ya shiga cikin abin da za a wanke ko bai shiga cikin abin da za a wanke ba dan ila wani lokaci takan zo abin da ke bayanta ya shiga cikin abin da ke gabaninta hukumul mughayya din wani lokaci kuma takan zo bai shiga ba abin da zai nuna maka haka shine karina akwai riwaya da ta zo wa arjulikum da wasu ne kasa shi za aka samu wasu daga cikin yan shi'a za ka sun ɗauki wannan ruwaya ita ta yi musu za ka sun shafa suke yi abinsu akwai abin da ake dangata mai ibn jari al-tabari cewa shi yana cewa ya ba da zaɓi mutum ko ya shafa ko ya wanke da wannan ra'ayi wasu ne suka fahimta abin da yake in ka je ka duba al-tafsir nashi ba haka yake nufi ba shi abin da kawai yake cewa shine wa arjulakum wannan kira'an tana nuna wankewa wa arjulikum kuma wacce ita wancan kira'an tana nuna cewa za ka sa hannu ka ci cuda da aka shi na gani za a tara duka guda biyu da ai ba zai yi ba sai kayi guda biyu duka wannan shine abin da shi asali ibn jarir yake magana amma wasu daga ciki suka mishi kuskure suka dauki ma'anar maganarsa ba inda yake nufi ba ruwayan wa arjulikum malamai suka ce wannan saboda mujawara ce in ka je ka duba ana samun wannan mujawara asali ga yanayin wato wasali da ya kamata wato shi ita kalmar ta dauka amma saboda wanda ke bi mata wasali kasa ne sai ya zama lil mujawara shi ma ya zama ya sami wannan wasali da saboda ka asalin ma'anan wa azuna kullu kamar yadda wannan ita sunna ta ita sunna ta nuna ita sunna ta nuna abinda zai nuna maka cewa wato faralin wanki faralin wanki kafa wankewa ce abu farnin wato kafa shi wankewa kamar da malaya faɗa a nan shi ne hadisin wailul aqabi minan nar wannan kai tsaye wannan azulakum ne wa aka saukar ma da za a ana ta wani biye biyen wato yare ne ko me ake nufi a yare ko ila me take nufi in ba a samu jawabi daga shi kashi mai shari'a ba amma da ana kai tsaye magana daga wajen shi cewa shi in ya zo wankewa ke har ma ya ce wailul aqabi minan nar diddigen da bata sami ruwa ba to azaba shi tabbatar gare ta kaga wannan ba zai yi ba face in wankewa ake magana in aka faɗa wannan to dole sai wankewa sannan kuma haka ake ruwatawa hadisin Uthman in kun duba za ku ga wankewa yi shi Uthman ma wankewa yi su uku to shi kaga wankewa ne kuma yace haka ya gama aiki na yi haka aka samu daga Abdullahi bin Zaid ibn Asu shi ma haka aka samu wankewa yi haka aka samu daga Abu Hurairah da yawa daga cikin manya-manyan sahabbai da suka rubuto alulan manzo Allah ba wanda ya taba ruwaitowa cewa shi shafa a ga masala nayi in ba wai kufi ba a'a kawai alwala yanzu ya Allah kawai kuma yana washe shafan kafa kamar da su wadancan shi ya imamiya suke fada wannan babu shi to ita kuma shi ma nan wannan abu da muka fada shine za ku za ku fara dawo da shi bayanul wajibi manzilatul bi manzilatul wajibi fil hukmi wa arjulakum wanda ya fara karantawa shine manzo Allah wanda yayi bayani kuma shine shi kuma wake waye da haka ko da ma kai ka zo da wani fahimtar larabcika ba za na dai ya riga ya kan bayani maganar ka ba za ta sha ba cewa da ilan ka'abai ne zuwa ga wato ilan sahudin nan akwai maganan malamai akan ma wane ne ka'abai da kwarke zai mana bayani a garin gaba shi ka'abai kamar da muka ce lafazin ila wasu malamai suna cewa wani ila ma'ananta ma'a a larabci ga takan dole ma'anan ma'a kusan hurufin jari suna yin munawaba a wajen wasu daga cikin malamai ba wai wajen kowa da kowa ne ba akwai sabani suna cewa wani lokaci kaza ta zo da ma'anar kaza ila ta zo da ma'anar ma'a irin wannan to akwai sabani tsakanin jama'a da maluka din to anan ne suka ce wasu daga ci suka ce ilal ka'abai ne ma'anan shi ne ma'al ka'abai to ga dai ma'al ka'abai shi kenan ma magana ya riga ya fito fili Allah ta'ala yana cewa wai zikum quwwatan ila quwwatikum ai ila quwwati ai ma'a quwwati yaji malamai wannan ga wanda shi ke ganin da ba na samu nawa mai kenan wanda kuma ke baya gani kuma shi kawai ya samu sunna suna talaka ta mashi bayanin abin da ke akwai wanda shi jumhurin malamai saboda haka wannan shi ne abin da yake ya tabbata cewa wato za a shigar da wato idan sahu cikin abin da ake wankewa idan sahu za mu yi magana kan me shi da sahu da ma da ya magana a gaba hadisi kawai guda ɗaya da zan ƙara kawo mana kan da ke nuna cewa idan sahu ana shigar da shi cikin abin da za a wanke shine hadisi da ya tabbata da ke ci sayi muslim hadisi abu huraira da ake rubutuwa daga nu'aym al-mujmir cewa ya ga abu huraira alwala sai annahu qasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'ududi ya fara wanke kafan wato kafan hannunsa na dama har sai ya fara shiga wani bangaren damtsan sa ba ko duka ba ba yadda abu huraira ke yi ya kawo nan ba a ya dai wannan yana hikito maka Allah maza Allah ne ba wanda ijtihadin nashi daban ثم يده اليسرى sai kuma ya wanke wato hannunsa na hagu hatta ashra'a fil abdi shi ma irin wannan sai a sai ke thumma ghasala rijlahu al-yumna sai ya wanke wato kafan shi na dama hatta ashra'a fis saqi har sai da wani bangare na wanke wannan shigo wato mukamakin sa kaulin sa afwan eh kaulin sa to kaga wani ayi nuna baka cewa jakanta wannan idan sawo ta ya shiga yace thumma ghasala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fi as-saqi bayan ya gama yace haka za ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda haka naga manzo Allah yana yin alula to shi kaga wannan ya rawaito maka abin da ya ga manzo Allah yana yi saboda haka wannan shine shine abin da aka samu manzo Allah yayi da haka abin da yafi daidai da shari'a da kuma fi daidai da wato abin da aka rawaito daga ma'aiki shine wato wannan idan sahurin za a shigar da shi daga cikin abin da ake wankewa to amma amana akwai wani karin bayani da ya mana da bala dan jawo inji karin bayani da ya akan alka'ban na'am to yace alka'ban a lafazin alka'ab asali yana nuna abin da haka ya dan ya dan yi tudu haka daga nan ake ce ma mace haka wanda alamar budurcin ta fara fitowa a gijin a ce mata imra'atun ka'i haka shi ma kafa haka an ce mishi alka'ab saboda wannan kashin da ya dan bulko akwai sabai tsakanin malamai kan cewa wanne ne ka'ab din shi wannan tuwon kafan shine alka'ab wanda shine ke hada magama tsakanin kaurinka da kafan ko kuwa a shi wannan idan zahu din to shine malam anan zai kawo maka wannan sabani din yace alka'ab alka'aban الكعبان هما العظمان اللذان عند معقد الشراك yace shine wato wannan kasusuwa guda biyu wanda yake wajen wato madaurin takalminka galibi takalmin su na da kamar sanda ne haka amma ana samu shigiya in aka samu shigiya ita inda za su daure din shine wajen ya zan yi ne na san a gane sosai wato dan duba wato dan yi haka kafan da ka gani to idan zaka daure kaga ai ba zane wannan tuwon kafan naka ka ta ba an gani a'a ba to banda nan a'a banda nan ai su waɗannan ba ma sa shigar da alka'aba ne a ciki ba sa shigar da waɗannan irin sahun a wannan magana yanzu wannan tuwon kafan ne in za in aka ku sa takalmi za ku daure shi da me kuke daurewa ne nan dai yawwa nan dai yawwa yawwa to nan kasan dai haka ai nan ne ake eh nan ka je ka duba asalin takalmi su na da e a nan suke wannan tuwon kafan to ita ce wannan magama da ke hada kafan da kaurin ai to wannan ai kaga shi ma dan bulluko bai dai bulluko bai dai kai wani idan samun bulluko ba an fahimta yan uwa mata to ko an gane ai an gane magana ko to shi idan ai yanzu ma kamar ana sa wani lokuta kalma irin wannan na sandar haka kamar safa in aka sa safa irin wanda bata kai bata kai irin sahu ba irin wannan ankle socks ake sawa to wani wata bata kaiwa yayi da sahu za ka ta tsaya ne karkashin wannan tuwon kafan eh wannan to yawa to wannan yawa kaga ai bata kai irin sahu ba sai a sa shi kawai dan zarge shi abu to wannan shine asali su da wasu lokacin malamai suke kira ma'akid shirak kenan inda wato madaurin takalmi yake shi suke kira wato alka'aban wannan magana ce marjuhiya mana sai ce mai وقيل الناتئان wasu ka ce annati ani shi ne abin da ya bulluko kaga magana mu kenan annati an ci gaba في طرف الساكت fi tsarafi saqi a bangare gefe na wato kauri din wannan shine magana da muka saba shi wannan wato ida sahu din wannan kuma shi ya fitowa fili saboda saboda hadisai da yawa manzo Allah in zai na magana kan kan alka'ab za ga dai su yake magana cewa duk wanda ya sa kaya kasa da wato idan sahunsa wato a cikin wuta kaga wannan ai yana magana alka'ab ne ba wannan abu da din ba haka zalika yayin da ake magana sahu zaka an ce alka'ab bil ka'ab to kaga wannan shi ma ai yana magana idan sahu ne dan ba magana ake na wannan tuwon kafan ba tuwon kafan ne zai zama amma iya hada sahu da shi abu sai dai ya zama an dai kamanta kawai amma ka'ab da alka'ab shine za a iya hada sahu da shi eh saboda haka duk wannan shine abin da yafi rinjaye a manganu na a manganu na malamai cewa alka'ab ana maganar shi wannan wato idan sahu din kamar da yanda shi ma wannan ah, na wato ah, hannu shi ma za a samu wannan shi ma dan fito fili ya dan bulluku haka to wannan shi alka'ab akwai abin da ya saura وهما داخلان في الوجوب to kuma sun shiga cikin wajabci sun shiga cikin wajabci ala sahih domin ga hadisi Abu Hurairah abin da ke nuna wa kenan har lokaci manzo Allah ma yakan dan zulma da wankewa ya zama ya dan wuce ma alka'ab saboda kai ba wutuka wajen wankewa eh na
وعلى أقطاع وعلى أقطاعهما مسلم to wa ala aqta'ihima na al aqta yana magana akan mai gundurmi wanda yake ah, wato kafan ta riga ta ta gutsire
غسل ما بقي له منهما بخلاف to الكوعين rasul ma baqiya ma ma me ما بقي له منهما eh abin da ya saura daga bangaren wato shi kafa to zai wanke بخلاف المرفقين sabanin almirfaqaini shi idan sahu wanda magana ce ta malikiya na ومن شيوخنا a to wannan shikenan an shiga wata magana akwai idan mutum ya zo ya sa ka hannunsa ko kafa idan kafa ce ya rasa to dan abin da ya raguwa to wajabcin wannan wankewa ya kuma zuwa ga dan abin da ya raguwa a nan malam yana cewa bin khilafin mirfaqaini amma dai wasu daga cikin malikiya ba su waka kashi akan haka ba su suna shigar da ta mirfaqaini shi ma in ya zama aqba ne to wannan wajabcin wanke hannun ya koma zuwa ga dan abin da ya saura wannan eh, eh, wato magana ce ta da da ya zo da ita wasu daga cikin malamai kuma ba su wafaka shi akan akan wannan magana tasa ba akwai magana in ku duba kasa ko a naku ne an ku duba kasa za ku ga mai taliki ya mashi taliki ta ce wani mashruhu an nan bifaqaini kal ka'abain yadkhulani fil ghusli an ga wannan gurin ko wa 'ala al-aqta'i ghaslu ma baqiya min mahall al-fard بل كل عضو سقط بعضه سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا من كل طهارة وانا magana ina da da shi mai ta'liqin yayi masa saboda yana eh ta'aqqubin sa yanda ya nuna cewa kamar wanke shi goyon hannun in mutum ya samu gulmi ne da hannun da shi ah, wato bai kai wannan wajabci ba to wannan ba shi ne abin da ya fi mashhuri a mazhabin malikiya ba malamai mamalikiya sun saba da shi kuma wannan shine al-azhar cewa ko da mutum ya rasa kafansa to dan abin da ya saura din da shi zai je ya wanke haka nan shikenan kuma dama kuma ubangiji la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha na sai mala yace al-muwalat ko to wa min shuyukhina daga cikin malaman mu malikiya من يعد من يع- من يعد الموالاة فوضا مع الذكر al-muwalat abin da suke nufi da al-muwalat wasu zaka ga suna kiran shi al-fawd wasu kira shi al-muwala Eh, ba wai suna magana al-fawd kamar da zaka ga wani da na kokar fasarawa kawai a tafasa fasal haka da gaggawa ba su abin da suke magana shine wato kai abin ah, a lokaci daya kar ka zama wato kan kai wannan sai ka je ka gama wani uzurin gaban ka ma kuma ka dawo ka ci gaba duk wani a'a kai shi da fatan wahida wannan shine almuwala wannan kuma shine alfawr duk da lafazin almuwala to wannan yafi yafi wato kamewa ta fuskar lafazi to wannan wasu daga cikin malamai ah, su suna manya udu almuwala ce
من شيوخنا من يعد المو... آه، من يعد الموالاة فوضاً- يعد- يعد من يعد الموالاة أمين الموالاة فوضا مع الذكر Eh, au- wannan magana ce ake da shi a malikiya a maganan farko shine wanda yake kididdiga cewa a yi shi a lokaci daya wajibi ne amma sai in ka tuna wannan shine magana da ya kawo ma'az bikiri lokacin da kake sani ba lokacin da ka manta wani wani gaba baka yi ba da ila sai daga je kai sallah ba to kaga yanzu wannan wannan gaban zaka zo ka sake ta wanda kaga ya sarai saboda ka manta shine ma'az bikiri akwai wanda kuma shi ba ma ya wajabtawa magana malik kusan ya fi zuwa ga wajabcin mu'alata amma wasu daga cikin malamai su ba sa wajabtawa wasu ce ma'az bikiri wasu ce kuma ba ma wajibi ne almuwalatin za ma iya amma wannan magana ce mai rauni tunda ibada wato biya yadda za a ibada wato wa'ajibtu ilayka rabbil tarba gaggawa ake yi a yi sauri a yi yadda kuma manzo Allah ya ce a yi saboda haka wannan shine wato abin da yafi aqyas ya kuma fi dacewa da usul na shari'a kuma wannan shi ya fi dacewa da usul na manya-manyan malama imamu malik imamu ahmad da sauran malamai duk wannan shi ya fi dacewa da maganganunsu na
والذي يجب أن يقال to yanzu shi ne zai maka zai kara maka bayani kan ita kan sha'anin muwalata saboda yanayin da ake sa wasu malamai suna da suna da maganganu akan ita muwalati da shine ce abin da ya kamata a faɗa shine wallazi yajibu an yuqa إن التفريق يفسده مع التعمد أو التفريق na'am إن التفريق na yace wato ilma ka an bambanta bambantawa mai tsanani يفسده مع التعمد Eh, idan mutum da gangan yayi to Allah ta ta- nashi ta lalace أو da التفريق gangan kawai haka da kawai ya riga rarraba alolansa to wannan kuma ya wazi abu ne wanda yake a fili na'am أو التفريق ko kuma yi sakaci sakaci ba gudangane ba amma da alama abin da shi akwai sakaci To, misali a ce ya yana Allah ne amma duk wani uzuri da ake yi a layin su ya ji ya gama sanai da wuce gaba to a gaga wannan sakaci yake sanye kuma na ومع قول المتوفاحش الخارج عن موالاته ko kuma ko kuma wani wato tsawo wanda ya wuce gona da iri ya yi tsanani har ya wuce abin da zai zama yana da ma'anar muwalati Wanda duk wanda ya ganka zai ce maka wannan allon da taka kuma ai ta ta ta jima to shi ma wannan ya lalace allolan nasa sai ya sake ta na'am ولا يفسد قليله
wala yufsidu qalilahu shi wato kadan dan jinki da ka samu kadan wannan baya lalata maka alwala wala ala wajhi sahwi ko kuma in ka rabka da ne ka manta to wannan duka ba zai bata maka alwala ba wannan malam yana bayanin abinda shi a fahimtar sa haka ya kamata a rike dalilin banda su akwai wasu yan maganganu da ake da shi a cikin mazhaba da wajen mazhaba ma insha Allah sai a ji a sake dubawa na'am هذا الكلام في تفسير yace hadal kalamu yace wannan shine magana fi tafsil furudihi akan wato rarraba bayani kan fallancin wanki fallancin wanki ah, wa- muwalati eh وبيان الماء المطلق yace amma bayani akan wato alma'ul mutlaq sakakken ruwa wannan shi magana ce mai tsawo kisa ya jinkita magana saboda malikiya akwai wasu maganganu da suke da shi wanda in muka zo ma za mu kara wasu a bayani kan ruwa mutlaqin shi kansa ah, tahir tahur da kuma najis mutanajis da sauransu duka wannan malamai suna da ma'anoni da suke basu da kuma shi kan ruwan ma dole sai da ba za a yi tsa- za- za a tsaftace wuri ko wani abu zai shigo a yi tsafta da shi wannan duk bayani zai zo shi sa ya ce ya ce wa bayanul ma'il mutlaq ya ati fi mawdi'ihi insha Allah zai zo a bigiransa insha Allah ta'ala mun zo kan fasali ko eh to ina jin wannan ma ai ai kaman ya ishe mu ko ina jin ya ishe mu a bar dan uwa malam man tayyib ya zo abinda aka samu ai hakuri ne shi haka ne muna da wasu ɗan kashi tuka za ku da khairan insha Allah sun babu wata tambaya kuma su yi ta bismillah sai wancan zama ko cikin zaman da aka yi dai ba zan yi tunani ba da cewa ita najasa kawai abin da ake so shine izala da to ko da a ce akwai asarinta ko wani abu da ya shafe ta amma dai ta bushe misali kamar fitsari haka ya bushe da yanzu gurin babu babu fitsarin amma dai kuma akwai tamu haka yaya to wannan eh wannan ai ka- ka dawo da mu abinda zamu tattauna nan gaba um sai a baya da eh mun dan taba magana a baya kaɗan ko amma dai ai ba ba mu tattauna da yawa ba so a wajen malaman malikiya dai yanzu ka wata najasa ta fallata ta fallatsa maka a jiki ko a cikin tufanka to so wannan hukuncin najasan ba zai kwaranyi ba sai ka sa ruwa kawai ko ko ya bushe to wannan yana nan da hukuncinsa da za ka zo ka jika kayanka ka zo ka sake zama a wajen najasan nan ka ɗiba wato ƙuran wajen to ka ɗau najasa to wannan kuma shine ake da saɓani su akan wannan matsalar wannan matsalar wato ba zai yi abu ya zama haka ba ubangiji bai sanya mana ruwa kaɗai shine abin da za a yi tsarki da shi ba ubangiji daga ce abin da ya sanya mana za mu yi tsarki da shi akwai ƙasa mazala ya faɗa wani ƙarar a hadisi banda kuma ƙasa kuma ita kanta akwai maganin iska ta daidaita bashin abu sadaka da diya ita da nisa da zaran ta kwarayu to babu ita da zaran ko ta dawo to ta dawo wannan shine abin da za ku samu a manganun Sheikh Sami Taymiya manganun Ibn Hazm al-Zahiri wanda zai ce zahiriya to nan dai sun dace nan dai sun dace da haƙiƙanin nasi na shari'a kuma wanda ya fi yalauta ba mutane zai yanzu ko kun ce sai an sa ruwa to waye sai najisa duniya ne sun da samu tabuwa aya sai musamman a tambayi iyaye mata yanda suke wasu abubuwan su zai bayyana kan ko ko mi sa ruwa shi yasa da yawan su wasu baba wani damun kanmu sai mun ce musu shi wannan kujerar nasu da ake yawan fitsari kace sai sun Allah ta mushi ruwa suna kaiwa yana bushewa su samu wasu abubuwa kawai da zai zama wannan abubuwa sun kwaranyu shikenan ya dawo cikin tsakin sa ba wani matsala kan wannan insha Allah muka zo kan wannan matsalar za mu yi bayani mai tsaukan wannan insha Allah saboda ya daga cikin abin da yake cikin mazhabin mu kuma gaskiya mun saba da wannan kuma sabawa mai fadi kwarai da gaske insha Allah to babu wani tambaya ku to alaikum salam warahmatullahi alan dangane da yadda ka ce idan mutum an yanke mai kamar kafarsa haka kuma a sa misali ya wuce ko haka shi ma sai ya shafi wani bangare daga cikin ta ko eh al-mashhur daga cikin maganar malamai dan abun dai akwai dan abun da ya saura shi zaka dan shafa shi kawai shikenan in kuma babu shi ko shikenan kaga abun da babu shi da zaka tsaya kana kana cewa sai ka sai ka kallawa kanka ba
malam sai kuma magana akan wannan maganar ka bayan da aka yi na irin safar da mutum zai sa karama wadda ba ta rufe wannan Haka.
wannan kafan.
eh shi kuma mene hukuncin sa mutum zai iya yin safa a a ai wannan ba sau ciki bane sau ciki ne ba sau ciki bane ai ina samun bai shiga ba eh shi sai sai ya dan shigo kaga irin kaga ta wannan dai ai kaga bata bata nisa ba amma kuma dai ta dan wuce ina sawu to kaga na samu zan iya shafa shafa abin da zan shafa eh yayi yanzu zan iya shafa ba saban wanda zai sai ya sa wata wani abu kama da kawai eh, abin da eh bai- bai bai shiga ciki ba to ai ba insha Allah za ka sallah a yanzu ba tun lokaci ne ba ba wani tambaya ko to sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi katun bi tsawo yau